halima tare da majabakin sa malam Muhammad Kabir shi ya gabatar da tafsirin watan azumin Ramadan idan ba manta ba a jiya ana nan a cikin suratul Sad aya na 21 insha Allah za mu tashi aya na 22 aka bakalla bismillah salatin goma goma bayan
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى على محمد يا ربنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بقي بعضنا على بعض فاقم بيننا بالحق ولا تشطب وهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وأبني في الخطاب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن إذ دخلوا على داود ففزع منهم فقالوا لا تخف نحن خصمان بغاونا على بعض wato ayan da ya wuce an fara ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam labarin annabi dawudu alaihi salam lokacin da waɗansu mutane suka zo da sigan mutane amma mala'iku ne suka zo cewa su abokan husuma ne suna neman su shiga wajen annabi dawo da ya masu hukunci masu gani suka hana su suka hau katanga suka shiga shine Allah ya ce izdahalu alayhi yayin da suka shiga wajen annabi dawo ala dawuda fa fazi aminukum ya razana da ganin su tunda ga masu gadi sun tsare ba su barin kowa ya shiga sai ga su sun hauro katanga sun bado wajen annabi annabi dawo suka ce masu ƙalu la ta rafu karka ji tsoro na no kasmani mu abokan husuma ne muna husuma ne mu biyun nan kila an ce fariƙani yanki biyu ne ɗabi kama kabla gomin lamirin jam'i وقيل أنت خصمان اثنان والضمير بمعناهما والخصم cewa خصم yutlaqu ala al-wahidi wa aksar ana yin idlakin sa mutum da akan ce khasmu mutum biyu akan ce khasmu wanda bi biyun ma wa huma wadannan mutum biyu malakani mala'iku ne guda biyu ja'a sun zo fi surati khasmaini a cikin suran abokan husuma biyu wa qala huma ma zikira abinda aka ambata ya auku gare su ala sabilil ardi bisa hanyar bijirowa ne tambihi dawud alaihi salam abinda za su gaya ma dawudu suna ce masa wani abu ne ya faru tsakanin mu alhali kaliyar akan shi annabi dawud ne domin su faɗakar da dawud alaihi salam alama wa ƙa bisa abinda ya auku minhu da gare shi wa kana lahu tis'un wa tis'una imra'atan yana da mata 999 وطلب امرأة شخص ليس له غيرها ya nemi matan wani wanda ba baya da wani in sai ita na wata zawaja ya aure ta wata kalabiha ya shiga ɗaki da ita baba sai suka ce to abin da yake tafi da mu baba ba na ala ba'alin mu abokan musulman nan guda biyu sashi ya zalunci sashi fa kun bainana bil haqqi ka yi hukunci tsakaninmu da gaskiya wala tushir karka karkata zuwa wajen ɗaya wahadina ka shirye da mu ila sawa'i sirati zuwa tafarki madaidaici wasu na tsare sawa madaidaicin hanya wato kaliyar mu dai inna haza wannan mutum a fi dan uwana ne ala dini yana kan addini na lahu tisun wa tisuna na ajab yana da taguwa 199 ba'ir yu'abbar biha 'anil mar'a ana fassara cewa mace wali na ajatun wahida ni ina da taguwa daya wato mata ɗaya kenan fa qala sai ce akbilniha ka sanya ni in zamo mai kiwon ta ai ajalli kafilaha wa azzani ya linjaye ni fil khidabi a cikin jayayya wa qafaqa al akhar ala zalika dan ya masa kirani akan haka to anan masu tafsirai Allah ya rahmu a tafsirin Maulana Shehu Ibrahim yake cewa wannan magana da ake cewa annabi dawudu alaihi salam ya nemi matar wazirinsa shi yana da tasi'in da tara shi kuma yana da guda ɗaya ya ce ya saki ɗayan ya haɗa da nashi bai dace da magana da za a dangana ma annabawa mai tafsiri a nan in ya ce to ya nan kafan shi ya zame tun da dai alkur'ani ya ce na aja taguwa bai ce mata ba to a bashi a taguwa mana amma akwai maganganu da ake cewa isra'iliyat waɗanda yahudawa sukan kaga su manna ma wasu annabawa wanda magana in an auna shi bai dace a dangana wa annabi irin wannan ba sai a kawo to irin waɗannan suka akan ce isra'iliyat kamar yadda suke faɗa su a isra'iliyat ɗin wai yana da mata ne guda 99 to shi dawudan sai wani tsuntsu ya shigo wurin shi mai kyau sai dinga kallon tsuntsun sai tsuntsun ya tashi dawudu yana bin share shiga ɗakin wani wazirinsa da ake ce mishi oriya sai ga ta matarsa kyakkyawa sai dawudu ya so ta ta wannan maganan bai dace a dangana ba annabi dawudu alaihi salam ba wai sai ya so ta da ya so ta sai ya tura shi yaƙi don a kashe shi a can ya je yaƙin ba a kashe shi ba ya dawo ya sake tura shi ya dawo ya sake tura shi na uku a kashe shi sannan ya auri matarsa cewa ya ce wannan maganan ba magana ne wanda ya dace da annaba ba wannan maganan ma a ce ƙarya ne kawai to amma dai abin da alkurani ya faɗa zahirin magana ya ce yana da taguwa casa'in da tara to a bar shi a taguwan tunda bai ce imratun ba ni kuma ina da taguwa na ɗaya wato ya ga taguwarsa mai kyau ya ce to ka bani cikin reno mana abin da dai ya auku kenan ya kuma rinjaye ne shi kenan shi annabi dawud bai tuna abin yana ya auku a kansa ba ne kuma maimakon ya tambaye ɗayan sai ce laqad zalamaka ala laqad zalamaka bi su'alina ta tika ila aji wannan mutum ya zalunce ka da ya roƙe ka ka ba shi taguwan kai hada da nasa kai da kake da guda ɗaya tak shi yana da casa'in da tara ya karbe maka naka guda ɗaya ba da wani kai a zalimi ne wayin na kasiran min alkhulaba hakika yawanci daga masu tarayya la yabghi ba'dhum ala ba'd sashi suna zaluntan sashi illa alladhina amanu sai masu imani wa qalil wa amilu salihati suka yi aiki na kwarai wa qalilun ma kankani ne masu imanin masu aiki na kwarai takidul illa qala al malakani sai mala'iku biyun suka faɗa sa'idai ne suka tashi fi surati masu koma cikin suran mala'iku ila sama'i zuwa sama suna cewa qala rajulu ala nafsihi mutumin yayi makan shi hukunci sai da suka dabi sai ce ab ab ab abun alashe da ni ake yi fata nabba dawud dawud ya faɗa ga qala ta'ala
fa ghafarna lahu zalik وإن له إننا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاقم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وظن داود داود يقعك abokan husuma sun koma mala'iku sun tashi a gabansa suka ce yayi makansa hukunci sai ya kini shi dawudun annama fattanna cewa mun auka masa shi cikin fitina ai baliyatin bi mahabbatihi tilkal mar'a fastaghfara rabbahu ya nemi gafaran ubangijinsa wa fara raki'an ya faɗi yana mai ruku wa sajidan yana mai sujada wa na ya koma ga Allah an ce ya yi sujada kwana arba'in bai daga kansa saboda wani bukata ba ko wani sallah yana kuje da akwa na arba'in din nan baya ci baya sha yana kuka har tsiro ya fito saboda hawayensa abin da ke kira cewa subhanal malik al'alam alladhi yabtali al-khalqa bima yasha tsarki ya tabbata ga ubangiji mafi girma wanda yake jarabtar halitta da abin da ya so ya dinga subhana subhana subhana subhana Allah ya ce to ma gafarna lahu da muka ga haka ya koma gare mu yana ta tuba sai muka gafarta masa zalika wancaninka wa inna lahu indana la zurba hakika akwai karuwa alkhairi lahu ga Dawud indana a gare mu khairun bid dunya wa husnu ma'ab da kikkiawan makoma marjin makoma bil akhirati a cikin lahira ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan bil ardi man sanyaka khalifa a cikin ƙasa tadabbar na amran nas tadabbir amran nas kana gyaggyara al'amuran mutane ba mun bai hukunci bainan nasi tsakanin mutane bil haqqi da gaskiya wala tattabi il hawa karka bi son zuciya ai hawan nafs fa yallillika ya banda kai an sabilillahi gaban tabarjin Allah an dalaili gaban daliloli addallati masu nuni ala tauhidihi bisa tauhidinsa tare da haka yadda Allah ya gaya masa min yakan yi hukunci ɗansa Sulaiman ya warware wata rana wasu mata guda biyu sun shiga daji sai suka aje goyonsu suka shiga suna yawanci sai kura ta zo ta ɗauke ɗaya ta ɗauke ɗan ɗaya a ciki da suka sawo su biyu sai mai ɗa ta ce nata ne ɗayan ma ta ce nata ne aka yi ta rigima babban ta ce nata ne wannan karamar ta ce nata ne sai suka ce to aje wajen annabi dawud alaihi salam da aka zo wajen annabi dawud sai ya hukunci ya ce to babban ita ke da ɗan karamar ba ta da ɗa da aka fito sai aka samu annabi Suleimanu yana wasa da yara sai ce kai kuda ka dame ba wai muku hukunci suka ce a ai ya ce na babban ne sai Suleimanu ya ce da ni ne ba haka zan yi ba da ya ji sai ce ya za a yi sai ce a ai za a raba gaddama yanzu da ya zo ce ya za a yi ce saurare ne a kawo ka da kawo ta ce ke ki rabe rike rabe a yanka kowa ya daura rabe da za a yanka sai mai dan ta ce ah nata ne a bar mata sai ce wannan ke daga ita wancan ta yadda a yanka don kowa ya rasa ko ita ko wannan ita tun da ta haifa da ya ce a yanka a mata cewa bar mata kayanta a bar mata kayan ce munafuka ba a yanki bane wannan ne نعم ولا تبعها ويدلك عن سبيل الله عن الدلائل الضالة على توحيده إن الذين يدلون عن سبيل الله حقيقة وأن نسكي بشيها كمان تبرك الله أي عن الإيمان بالله لهم عذاب شديد عذاب من أنني يتبتغنيس بما نسوا بنسيانهم سبود من تونسوا يوم الحساب ران حسابي المرتب أبن جيرا تاوى عليهم أكن صدق والإيمان ولو أيقنوا دا سيئيني دا يوم الحساب الآمن annabi dawud alaihi salam an ce yana da murya idan yana karatu tsuntsaye suna yi da shi dabbobi suna kewaye shi suna suna suna saboda jin sautin sa har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wani sahabi da yake yana karatun qur'ani mai dadi sai ce ka annahu di mizmara min mazamir dawud kai wannan yana da karatu karatun shi kamar muryan annabi dawud alaihi salam na mu ma وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النير أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجير كتابا أنزلناه مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب wa ma khalaqna as-samawati wal arda ba mu halicci sama da kasa ba wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su batilan ai abasan don wasa wato komai Allah ya yi don ka lura da ayoyin ne Allah ya kance a walam yara wal tayri sawqan sabati kuma Allah wani lokaci ce ku duba inda fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari al ayati da Allah ya ce mu halicci sama da kasa da abin da muka sa tsakanin su don wasa ba zalika ya kalga ma zikira halittan abin da aka ambata nan lali shay'in ba don wani abu ne zannan ladina kafaru zattan waɗanda suka kafir daga ahli makka fa wailun wadin qorama na wuta ya tabbata gare lil ladina kafaru ga waɗanda suka kafirce minan nari daga wuta am najalul ladina amanu ko za mu sanya waɗanda suka ba da gaskiya wa amilu saliyati suka yi aiki na ƙwariya za mu sanya su kal mufsidin kamar mafaranta bil ardi a cikin ƙasa am naj'alul muttaqina kal fujjar ko ko ya za mu sanya masu tsoron Allah kamar fajirai ba zai yiwu ba na nazala aya ta sauka ne lamma qala al kufar makkah yayin da kafiran makka suka faɗa lil mu'minin ga mu'minai inna nuqda fil akhirati muslimatu dauna ai ko mun je lahiran ma abinda ake baku su za a bamu a lahiran ma ina Allah ce a'a ina zai yiwu masu imani su zama daidai da masu arna ba zai yiwu ba masu tsoron Allah za su zama kaman bajire ba zai yiwu ba na aw an bi ma'ana hamzatul inkar kitabun kamar mubtada'in ma'zum ai hada kitabun wannan littafi ne alqur'ani anzalnahu mun saukar da shi ilaika zuwa gare ka mubarakun abin wa albarka li yadabbaru don su lura ai asluhu yatadabbaru wa yudgimat ta'u fi dali li yadabbaru ayatihi don su lura da ayoyin alqur'ani yanzuru fi ma'aniha su duba ma'anoninta fa yuminu su ba da gaskiya wa li yazakkara ulul albab duk ma'abota an kula su wa'azu
ورفعنا بدرجة سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي صافنات الجهاد
نعم وهبنا مكبانا لسليمان كداود ابن هودانسا نعم العبد ما دلا باوى سليمان إنه شيء أواب رجاء من يوم كوما وانيق الله في التسبيح أتكين تسبيحي والذكر للذكر في جميع الأوقات أتكن دكا لوقت إذ أولد عليه بالأشياء عند أكا بجلا مثل يمشي هو ما بعد الزوال شيني أبايا زوال الصافنات الخير جم صافنتي wato dawaki ne aka kawo masa gwarazan dawaki kyawawa alqa'imatu ala salasin wato doki in mai inganci ne yakan tsaya da kafa uku kafa ɗayan sai ɗan ɗaga ya ɗaga shi to doki mai nagarta kenan to an bijiro mashi da irin waɗannan dawaki yana ta kallon su a wani ƙawalin shi abinda aka fallanta masa sallan la'asar ba salloli biyar ne ba sallan la'asar yana cikin farillansa ko da sallan isha ne haka aka fallanta masa to a wani ƙawalin an kawo mashi dabbobin yana so ya je yaƙi dawakin ya tsaya yana ta kallon su ana wucewa da su ana ta wucewa da su ba a gama ba har rana ya fada bai yi sallar la'asar ba to wani kawalin kuma a'a an zo da su ne ana jiran ya zo shi kuma ya shiga wajen sallan bai gama sallan ba har magariba yi to shine Allah subhanahu wataala ya ce in ura lahu bil ashi a lokacin yammaci wato daga zawwal ne as-safinat a wa iqamatu al-ukhra ala ala taraf al-ghadir wato shi doki wanda ake ce masafinat mai tsayawa kafa uku ya daga ɗayan a gefen kofato wa huwa ma'ana min safina yasmanu sufufan sufunan aljiyadu kyawawa jamu jawad wa huwa sabiqu shine mai tserewa al ma'ana annaha idza suqifat sakanat wa in rakalat sabaqat wato ma'ana irin dawakin da idan tana cikin gudu ko min gudu aka neme ta tsaya sai ta tsaya wa in rakalat in ta shiga sukuwa kuma sabaqat sai ta tsere wa kana kalfa farasin dawakin guda dubu ne urlar alayya an bijiro masa ba da an sallar zura bayan ya yi sallan azhar li iradatihi jihad alaiha li aduwin ga abokin gaba fa inda bulugul alimina lokacin da bijirowan ya kai 900 ɗari tara wato ana ta kawo mashi ana wucewa da su har sai da su kai ɗari tara garbati shamsu rana ta hudu wa lam yakun sallal asar bai yi sallar asar ba a wannan kaulin kenan bagatan masa ya bakin ciki wa qala sai yace inni ahabtu nam fa qala inni ahabtu hubba alkhair an dhikra rabbi hatta tawarat bil hijab rudduha alayya fa qafika masham bisuqi wal amad wa laqad fatanna sulaymana wa alqayna ala kursiyhi jasadan thumma anab قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب
قال فقال سيتي اني احببت حب الخير نا نفي اي son alkhairi shine dawaki don dawakin na alkhairi ne wanda ya shirya su za a je yaki ne sai yace gashi ni na so alkhairi na shagala da su an zikirin rabbi ga barin ambaton ubangiji na ai salatul asr hatta tawar har rana ta fada bil hijabi ta buya shamakinta ai istatarat bima yahjubuha anil absar ta faku ga abin da yake sha makace ta gabarin gani to ruduha alayya kuma da dawakin nan akai na ɗari taran nan da suka wuce alfaida alma'ruba farduwa suka mai da ita fadafiqa masan biso sai zamo yana sossoke su bisuka bakin jama wal anaki da wuya ya sossoke dabbobin nan ai zaba ai yanka ta wa qada abdullahi yanke kawahuwanta taqarruban din neman kusata zuwa ga Allah ta'ala haisu ishtaghala biha an salati mikiran da ya shigaltu tunda ta shigaltar da shi ga barin sallah to bari ma ya raba kansa da shi wata sadaka ya sadaka bilahmiha da namanta fa awala wallahu ta'ala khairan minha Allah ya musaya mishi abin da yafi wasra'a wa hiya ar-rihu tajri bi amrihi kayfa sha'a wato shi a shari'arsa cin doki ba haram bane saboda haka ya yanka waɗannan dawakin guda dubu ya yanka kafafuwan da ya ce a sadaka kowa ya ci nama da ya haka sai Allah ce to shi kenan tun da ka yi haka bari mu musa ya maka wani abun da ya fi Suleimanu shi ya fara yawo a iska Allah subhanahu wata'ala ya hore mashi iska duk inda zai tafi da kayansa da dabbobinsa da abubuwan da zai yaki gaba ɗaya zai iska ya ɗauke shi a bayan dabba a kan iskar ne kai shi inda yake so an je yakan yi tafiya farsayi cikin farsayi wato mil uku cikin mil uku kaga shi yasa ya ce rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahlin ba'di Allah ka bani mulkin da ba za ka ba kowa ba bayana kaga shi iskar tasa ba irin iskan gaba ne da in ba fetur jirgi ya kasa tashi in ba inji jirgi ya kasa tashi in injiniya ya ce can gefen baya da lafiya ba za a tashi ba shi kan na annabi Sulaimanu ba injiniya ba fetur injiniyan Allah Allah sai ta kawai iska ta dauke shi to kaga komin girman jirgi da ake yi an taba daukan jirgi mai tafiya faɗi mil uku tsawo mil uku sai annabi Sulaimanu to Allah subhanahu wataala ya musaya masa da wannan yana yawo da shi duk inda shi kuma yana cikin tafiya wata rana kamar yadda zuwa cikin suratul nauli sai kenan sai ga tururuwa tana cewa ya hadu da wannan nan ya ayyuhan nan urkhulu masakinakum la qadin mannakum sulaiman wa jinnu la ta'ud Allah ya dauko maganar tururuwa ya kawo wa annabi Sulaiman komin mulkin ka ragon gidanka ma baka ji maganar sa saboda haka annabi Sulaiman alaihi salam ya ce Allah ya bashi mulkin da ba zai ba kowa ba bayan sa Allah ya bashi wannan to Allah subhanahu wataala ya ce haka muka yi masa Sulaiman wani an ce annabi Sulaiman ya zo zai wuce sai tsaya na ce kai wannan mulki wannan mulki akwai mulki a nan sai ji sauti yana cewa tare da mulkin nan nasa da yana da girman kai kwayan zara sai mun sauke shi mulkin nan daga gani ba girman kai tare da shi ko kwayan zara da yana da girman kai ko da kwayan zara sai mu kifar da shi akan wannan wani kaga Allah baya son girman kai to anan ne Allah ya ce wa laqad fatanna Sulaiman mun jarabta annabi Suleiman ibtalainahu bi sababi mulkihi mun jarabta shi a sababin mulkinsa wa zalika wancananka litazawwujihi saboda ya aure imra'at bi imra'atin wata mata hawaha ya sota wa kanat ta'budu sanama tana bautan gunki fi darihi a cikin gidansa min ghairi ilmihi ba tare da saninsa ba wa kana milkuhu milkinsa ya zama fi khatamihi a cikin zobensa ne fana za a sai ya cire shi maratan wani lokaci inda iradatul khala idan zai shiga masai wa za a ya ajiye shi inda mar'ati wajen matansa almusammati bil amina wanda aka yi ambatonsa a aminiya ala adatiha fa ja'aha jinniyun wani aljani ya zo mata a cikin surar suleiman ba hadahu ya karba da gare ta wato abin da ya faru da shi wannan fitinan da Allah ya sanya mishi wato zobensa nan mulkin yake idan ya ɗaura wannan zoben aljannu da mutane da tsuntsaye duk sukan kewaye shi idan ya cire ya koma wajen mutane ba za su ba to baya shiga bayan gida da wannan zoben wata rana sai cire zoben nan sai ya ajiye wajen wannan mata da ake ce ma amina sai shiga masai sai wani aljani ya zo sai ya yi kama da sura annabi suleiman sai ce mai komon zobe na to ta gane ba suleiman ba ne sai ta miƙa masa sai ya ɗaura sai aljanu suka bi shi da mutane zai zauna akan kujeran annabi suleiman annabi suleiman ya dawo sai ce mata amina ta ce na ba ni zobe ta ce ba ka zobe eh ba ka karba ba sai ga wannan aljani kawai a saharul marin an kewaye shi ya ce ni ne suleiman ta ce ba ka zake magana sai da suleiman ya san wannan baliya ne daga allah ta'ala to an ce yakan zo wajen mutanen sai ce ni ne musulma su ce kaga mahaukaci sai ya koma gefe yana ta ibada har kwana arba'in to abin da ya faru da shi an ce ya je yaƙi ne wata rana da ya je yaƙi ya samu wani masaraki a tsakiyar ruwa ba a zuwa wajen shi saboda tsakiyar ruwa ya to shi annabi sulaiman da yake da iska ya je ya yaƙe shi da ya yaƙe shi a wurin sai ya kama duk abin da ya samu a wajen sai samu yarsa wata kyakkyawa sai ya aure ta to da ta zo da ita gida ba ta bacci kullum kuka kullum kuka ce me wannan bakin ciki ta ce ina tuna mulkin babana ta ce ke da Allah ya musaya maki da annabi sarki ni annabi ne ni sarki ne kuma sarkin kauye ne garin ku ni sarkin duniya ne baki da dai abin yana mata ce to ita dai hankalin da ba zai kwanta ba tana son yi mata mutum mutumin babanta don ta dinga gani hankalin ta ya kwanta ike nan sai ce to ai tunda shari'ar sa ba haramun bane da ya aka yi mata sai ta ɗauko kayan ado irin na baban ta sama gunki ta sama wannan mutum mutumin shi annabi sallallahu alaihi ya fita da safe sai ta zo da barorin da sai su yi masu abin sujada da yamma sai su je su yi sujada haka aka yi ta yi har kwana arba'in annabi Sulaimanu bai sani ba to shine Allah ya ce to kai koma zan jarabce ka to Allah ya jarabce shi ranan an ce wazirinsa ya gane ya zo ya gaya masa Sulaiman eh Asabu ibn Barha ya kenan shine wazirinsa sai ya ce ka san ku abin da yake faruwa a cikin gidanka ya ce ban sani ba ya ce matan nan naka wannan mutumin mutumin da kai tana mai sujjara safe da yamma yaje ya fusata yaje kareriya abin da ya mata din ya kore su gaba daya ya koma yana ta ibada to nan nan ya shiga wanka kenan da ya dawo sai ba zobewa dalilinsa Allah ya ladabtar da shi saboda an yi bautan gunki a karkashinsa a gidansa to sai ya koma ya zai sai matar ta gane zai ce to kyale wannan jaraba ne daga Allah sai ya koma kuma sai kamun kifi a bakin ruwa in an kamo sai je kwadugo ya samu kifi guda biyu ɗaya in ya samu sai ya sayar ɗaya sai ya samu sai ya buɗe cikin sai ya yanka sai ya soya ya ci to ana nan ana nan da lokacin da Allah ya kai al'amarin zai kare bayan kwana arba'in ya je ya yi aikin kwadugo aka ba shi kifi biyu ashe shi wannan aljannin saharul marid wanda wannan zoben ke hannunsa ya tashi sama haka yana wasa da zoben sai zoben ya faɗa ruwa zo da ya fada ruwa sai kifi ya haɗiye da aka je kamo kifin nan sai aka kamo sai kuma zai zama rabon Suleiman ranar Suleiman ya kamo kifi guda biyu an ba shi kwadugonsa sai zo sai sai da ɗayan ɗayan da yake ciki wanda zai ce yana fasawa sai ga zobinsa Allah ya dawo mishi da shi sai ya ɗauki zobin kawai sai sa sai kuma aljannu suka gewaye shi a'a ai ga Suleiman ai ga Suleiman ai Suleiman to sai ya dawo ya zauna akan mulkin sai ce aje a kamo wannan sakarul marid wannan shaidani ya kamo shi ce to azaban da zan maka yasa aka fami dutse yasa shi a ciki ya toshe ba inda zai rida cikin kafa aka sa da rana yace kai tsar zamanin sai ranar kiyama to shi ne Allah yake cewa mun fitine shi wa alqaina ala kursiyyi jasadan muka sanya wani jiki a kan ganin mulkin sa huwa zalika aljinni huwa saharu aw ghayruhu ko ko wani jalasa ala kursi Suleiman ya zauna akan birnin mulkin Suleiman wa aka bada alaihi tsayar tsuntsaye suka lizinta a kansa ogaira da wani sa wa faraja Suleiman sai Suleiman ya fito fi gairi hay'atihi ba cikin sifan da ya saba fitowa ba wa ra'ahu ala kursi sai ga wannan shaydani akan kujeransa fa qala sai ce linnasi ga mutane ana Suleiman kai wannan da yake kan kujerar nan ba ba Suleiman bane ni ne sun ma'afa an karo suka ce kai da kika ba muna ne ba kai ne ba sun ma'ana sannan ya koma ga Allah waja Suleiman ila mulki ba da ayyamin bayan kwanuka bi an wasala ila al-khatimi ya sadu da zoben nan fa da bisa ya daura shi wajalasa ya zauna ala kursiyi bisa gadon mulkinsa qala sai ce rabbi kifrili Allah ka gafarta mini wa habli ka bani mulkan la yanbaghi li alimin bani mulkin da ba za ka ba kowa ba baya na aisi waya na hau na ba mun yadi wanda ya shirya da shi min bani la aisi wallah wani Allah an ce kuma fitanan nashi kashi biyu ne wata rana ya taba cewa yana da mata ne guda ɗari uku an ce ku yangasa ɗari uku mata ɗari bakwai wai sai ya ce sai ya yi ɗawafi akan mata ɗari yau dukkansu kuma dukkansu sai sun zo da barde mayaki wato zan yi ɗawafi akan mata na guda ɗaya- guda ɗari kowanne zan shiga ɗakin ta yau kuma kowace za ta yi ciki in ta yi cikin nan kuma za ta zo da mayaƙi mai yaƙi bisa bilillahi to sai dai sai ce ka ce insha Allah to da Allah bai nufa bai ce insha Allah ba ya ko zai yi dawabi akan su duka gaba ɗaya ba wanda ta yi ciki sai mata ɗaya tak da ta tashi haihuwa sai ta haifi ragi- rabin namiji rabi ma ci shine manzo Allah ya ce wayi mullahi na rantse da Allah da Suleimanu ya ce insha Allah lokacin da yake da yakin nan da ya haifi ɗayan da sun yaki bi sabilillahi mu'min wanda an ce to shine wannan fitanan da ya ga haka cewa bai ce insha Allah ba sai ya nemi gafaran ubangijin sai ce Allah ka gafarta min sai Allah ya gafarta mishi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya taba kowa wajen sa lokacin da aka zo aka tambaye shi yace zai ba da amsa da bai ce insha Allah ba sai Allah ya ki ba da amsa aka dade abun ya dama Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kawo mashi bayani yace kai ma wala tuqulun ce inni fa'ilun zalika gina illa an insha Allah kar ka ce zan yi abu kaza gobe sai insha Allah to kai ma yanzu da za ka ce wallahi abu kaza zan yi gobe insha Allah in baka yi ba ka fara kanka wallahi sai na je kaza gobe amma insha Allah sai baka jin ba to lame sha ai so ba don haka duk abin da kai ka ce insha Allah innaka Allah kai antal wahhab kai ne mai baiwa
فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء من حيث أصاب وشافنا كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأسفاد هذا عطاؤنا فامدد وامسك بغير حساب fasakarna lahu riya da muka gafarta masa sai muka hore mashi iska ta jiribi amrihi tana tafiya da horon Sulaiman ruha'an layyinatan iska mai taushi ba guguwa ba guguwa barar da kaya take yi wannan iska ne mai taushi za ta dauke shi haisu asab duk inda ya nufa wa shayadin muka hore masu shaidanu kulla banna'in dukkan magini yamnil abniyatul ajiba suna gini gini mai kayatarwa wa qawwasin da masu nutso fil bari a cikin teku ya sakharjil lu'lu'a a ciki sai sa su je su fito da lu'lu'i su yi gini mai kyau amma shi shi shaidani aljani sakare ne idan ya gama aikin yamma bai yi ba in ba a sa shi wani ba zai rushe wannan sun san suna yamani da sun gama wannan zai ce su je su yi wani in ba haka wannan za su bata wa akari na waɗansu kuma in sun yi laifi muqarranin za a ɗore su mashdudu na fil asbari a cikin maruruwa bi jami'a aidihim ila anaqihim da tara hannayensu zuwa wuyansu a ɗaure su wa kunna da hu muka ce ma annabi Sulaiman hadha ta'una wannan kyautan mu ne famnun adimihi man ita. ka ba wanda ka so daga gare shi au amsi ko ka rike anil yaba gabanin bayarwa bi gairi hisab ba tare da wani lissafi ba to kaga Allah ce na baka ba tare da lissafi ba in kaga dama ka bayar in kaga dama ka hana to ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba maganin hani tare da shi duk abin da Allah ya ba wani mai ba ba ba irin na annabi inna atainaka al-kautsar fasalli rabbika wanhar inna shani'aka wal abtar Allah subhanahu wa ta'ala ce kai kan wannan bai in ka ga dama ka bayar in ka ga dama ka hana to shi annabi bai taba aje na gobe ba fa innahu fa وإن inna له عندنا لزلفى وحسن مآب وذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنسب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب
nam wa inna lahu inna la la zulfa hakika akwai babban rabo lahu ga annabi Sulaiman da inda na gare mu wa husna ma'ab da kyakkyawan makoma taqaddama mislu wa zkur abdana ayyuba ka ambaci bawan mu ayyuba izna da rabbahu yayin da an ya kira ubangijinsa anni bi anni masaniya shaidan shaidan ya shafe ni bin subin da cuta wa azabin da azaba alimin radadi wa nasaba zalika ila shaitan wa in kanat al ashya'u kulluha min Allah ta'adduba ma'ahu ta'ala to ai shaidan bai bai sa cuta Allah ke sa cuta amma nan ga annabi ayyuba yana cewa shaidan ya sa masa cuta to don ladabi tsakanin bawa da Allah kan ya cewa Allah ka sa mini cuta don ya ladabi a matsayinsa na annabi shi annabi Dawud alaihi salam annabi Ayyub an ce ayyuba ne dan amus dan rafa dan rum dan isu dan isaka dan ibrahim alayhi salam shine a lokacinsa yana da dukiya yana da bayi kuma kullun aikinsa aikin ibada yake yi baya aikin da ba na ibada ba to shikenan mala'ika mala'iku suna kai ayyukansa kowane lokaci aikinsa ne kan fi kusan na mutanen duniya gaba ɗaya tare da abin da yake da shi to shi kenan sai shaidan ya ce yayye ya sa masa wasu wasi bai sa masa ba to shi kenan duk abu ya je ma Allah ka sake ni akan dukiyoyinsa Allah ce na sake ka ya je sai ya haɗi ya hura iska dabbobin da suka mutu gaba ɗaya sai ya zo ya zama annabi ayuba yana cikin sallah ce ayuba ayuba da shi mai kiwo ya ce dabbobi duk sun mutu duk sun mutu sai ce na gode ma Allah da ya bani ya karbe shi ya karbi kayansa sai ya koma ya bakin ciki ya bakin ciki ya dawo ce Allah wannan bai yi ba ka sake ni akan dukiyarsa Allah ce na sake ka ya je ya kona dukiyarsa gaba ɗaya ya zo wajen mai gadin kayan dukiya ce dukiya ya kone wayo wayo ne cewa Allah ne bani ya karba ya dawo ya ce Allah ban samu sa'a ba ka sake ni akan duk ƴaƴansa da iyalinsa Allah ya ce na sake ka ya je ya hura iyalan su kamanci sai dawo kenan yana cewa mai gida gida ya kone kaza kaza nan ne annabi ayyuba yace inna lillahi sai Allah ce karka yi magana shedan ne shedan ne to shikenan shine sai ya ce to Allah ka sake ni akan jikinsa sai aka sake shi akan jikinsa ya zo ya hura hancinsa zuwa dubura shikenan jiki ya dinga ciwo ya yi ta ciwo ciwo ba kakkautawa har jiki ya rube har ya tutsa har ma mutanen garin gaba ɗaya suka ga wani ya isa suka fitar da shi bayan gari aka yi masa rumfacin ba mai zuwa wurinsa sai matarsa jikar annabi yusuf alayhi salam ita ke zuwa wurinsa kadai tana kawo masa abubuwan da za ta kawo masa amma wai gaji da yake shi annabin allah ne ya ce allah ka warkar da ni wai bai ce ba ya ce allah ya warkar da shi bai ce ba jiki na ciwo har jiki ya tsutsa to bai ce ba sai lokacin da ya ga tutsan ta cinye jikin har ya kai ga zuciya da ya kai ga zuciya to in an taba zuciyan ai ba zikirin Allah to anan ne sai ce a a to nan kan ba zan yi hakuri ba rabbi wa in za ta rabu an ni masa ne zuru sai Allah ce to shikenan urkul bi rajlika yanzu tun da ka kawo kara ina kallon ka to ka buki kasa da kafanka fa zaraba sai ya buki kasan fa na ba'at ainu ma'in sai kawai idon ruwa ya bubugo faƙila aka ce masa hada muktasalun ga ruwa nan na wanka ma'un taktasul bihi baridun mai sanyi wa sharabun kuma da abin sha tashrabu da zaka sha minhu daga shi faktasala yayi wanka wa shariba ya sha fata ba an kullu da duk cutan da yake tare da shi ya tafi kana bi batinihi wa zahiri wanda yake bayansa da cikinsa
ووهبنا له آله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك بكسا فاضرب به ولا تهنأ إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب to an ce ya zauna a cikin wannan bala'in shekara uku wani kauli shekara bakwai wani kauli shekara goma wani shekara goma sha takwas a matsayinsa yana iya ce ma Allah Allah ka warkar da ne bai ce haka ba tunai haka sai Allah ce wa hamna lahu ahlahu muka ba shi iyalinsa wa mislahum da makamantansu ma'ahum tare su ahyallahu lahu man mata min auladihi Allah ya raya waɗanda suka mutu daga ƴaƴansa nan an ce ƴaƴansa uku maza ne uku mata an ce kowanne ma bakwai ne maza bakwai mata da shi dan duk ya zo ya musu kururuwa sun mutu bayan halakar da komi nasa Allah ce to shikenan sai muka bashi abin da ya rasa muka rayi ayan wa razaqahu yan ya Allah ya azurta shi da misalin makamancin su rahmatan don rahama minna da gare mu wa zikra idatan dun wa'azi li ulil albab ga ma'abuta hankula li asabil huqul masu musulunta abin da ake cewa musulunci shine za a faɗa muku yanzu ku faɗi kalman shahada zai fara ku faɗa
ce ashadu أشهد
an la ilaha أن لا إله illallahu إلا الله wahdahu وحده la sharika لا شريك له lahu له wa ashhadu وأشهد anna muhammadan أن محمدا abduhu عبده wa rasuluhu ورسوله abinda kuka ce kun ce Allah guda ɗaya ne Allah bai da abokin tarayya Allah bai da mata bai da ɗa kuma annabi Muhammadu manzon sa ne yadda kuka faɗa a bakin ku zuciyanku ya kulla haka kun ji ko wannan na yi alkawari tsakanin da Allah ya shi
Ah. kuna wani addini ne ina addinin kiristiyanci ina evangelist ina tare da a'a dai kana dai kana dai kirista ko?
kiristiyanci to daga yau ka cire a zuciyanka cewa isa dan allah ne isa ba dan allah ba ne isa bawan allah ne musulmi sun yi imani da isa cewa bawan allah ne allah bai da ɗa sauraka ka da cewa annabi isa bawan allah ne ba dan allah ba ne daga yau ka zama musulmi kamar kowane musulmi sunanka wane na dama Matthew kyauta Matthew ko Chapter, eh.
to chapter eh wannan ba kai ba sama name James sama da James James James James to wannan duka ba sunayen musulunci bane wanne kuke sha'awa a musulunci su a musulunci wani suna kake so ina so barka Abubakar yau sunanka Abubakar kai ba sa akwai gani na wanda ya musulunta a nan shekaran da ya mutu to wanda shine hanya na na zuwa nan wurin to so an san mai ya ce an san mai suna muhammad anan shi ya zaba akwai qur'an da an bashi Eh.
shine ya bani na karanta na gwada da bible na tabbatar da islam gaskiya
suna wani suna kake so kai kake so kai sa ni ma na fi son muhammadin Ka- wato kai Muhammadu sunan annabi Muhammadu sai Abubakar sunan babban sahabin annabi Muhammadu alhamdulillah kun zan musulmi jama'a a taimaka musu da abin da Allah ya hore sannan za ku je wanda so ka ku za ku koya musu yadda ake musulunci kuma da wanka da ake na shiga musulunci wa qad ya dika likisan har yau ana magana da annabi Dawud alaihi salam bayan an ce ga ruwa nan yayi wanka da shi don rahama daga ubangiji aka maida masa da 'ya'yansa aka maida masa da dukiyarsa sai Allah ya ce wa khudh bi yadika likisan ka dau- ka ka- ka- ka- ka diba bi yadika da hannunka likisan damki hiya huwa qadmatun min hashish danki daga ciyawa a kulban fadrib bihi ka duki matakka wa kana qad khalafa li yadhibanna hamiyata larbatin yaran zai sai ya daki matansa bulala dalili ba ya alaihi yawman saboda jinkirin da ta yi bata zo wurinsa ba rana daya wato ita matarsa ita jikan annabi suleiman din nan kamar yadda muka ce a baya kowa ya ƙaurace masa sai ita kaɗai take zuwa wurinsa ta kawo masa abinci ta kawo masa abin sha tana girma wata rana sai shaidan ya so ya ribace ta sai ya zo kan hanya ya tsaya kamar suran mai magani wanda yake magani ma marasa lafiya duk wanda ya zo sai masa magani to ita kuma ga ta tana- tana da mara lafiya shikenan sai ta zo ta ce ah wannan mai magani ya to ni ma ina da wani da lafiya ba ka yi mini magani ba sai ta- sai shaidan ya ce masa zan yi mashi magani amma abin da nake so kare biya ni ko ɗari idan na warkar da shi to ya ce ni na warkar da shi kare ce wani ya warkar da shi kaga ya raba shi da Allah kar ya yadda ya ce wani ya warkar da shi ni ne na warkar da shi kina ji iyaka ta ce iyakan ladan kenan to ita bata gane ba shi kenan sai ta tashi ta je wajen annabi ayyub alaihi salam bata zo da wuri ba yanda ta saba sai ce me yasa kika yi jinkiri ta ce "A, wani mai magani ne na same shi kuma ya ce wani zai maka magani amma ka kulla cewa shi ya warkar da kai sai annabi dawud ya gane shedan ne ya ce wai haki kai tanki shedan ne kuma dama ya rantse a zuciyarsa kamin ta zo ya ce tun da wance yau ta yi jinkiri sai na yi mata bulala ɗari sai na yi mata bulala ɗari to gashi ya warke gashi kuma ta kawo hanzari gashi kuma maganin annaba dole sai ya cika yaya za a yi kenan ai bulala ɗari ai mata a bulala ɗari wanda kowa ya ƙaurace mashi sai ita kuma ya rantse kuma rantsuwan annaba ba zai kafara ba sai Allah ya ce to ga abin da zan baka ka je ka samu tsumagiya damƙe na ciyawa ka ƙirar da tsumagiya guda ɗari a ciki idan ka zo ka buge ta sau ɗaya shi kenan wata raba hadiya shi kenan na walata na karkai karkai kari ka ce a'a za ka yi kafara fitar ki zarbiya da barin dukanta ba haram ya ta'udin ya ɗauki itace ɗari minan isir daga isir augari a kowaninta fasaraba ya buge ta bihi da shi larbatan wahidatan bugu daya kaga ya bai yi kari ba yayi mata bulala da ne Allah ce inna wajadna ku sabiran mun sami annabi Dawud mai ayyub ayyub mai hakuri ne ni'mal abdu ma dalla ba wa ayyub innahu awwabun raja'un mai komawa ne ila Allah zuwa ga Allah ta'ala
وذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والبصير إنا خلصناهم بخالصة ذكر الدير وإنهم عندنا لمن المقرفين الأخير
kaga nan a malamai masu biyu suka ce to wannan shari'an annabi Dawud ne ai mata bulala ɗarin nan a guda ɗaya amma a shari'an mu ba zai yiwu ba sai dai in an tabbatar da kowane tsumagiya guda ɗari ya hau jikin kaga ba zai yiwu ne ko wannan ko da aka buge ta ɗaya kila ma goma ne ya hau jikin ta kawai to amma mu a shari'an mu sai dai in kowane ɗaya ya sadu da jikin to shine Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa an ga maganar annabi ayyuba wa kur ibadana ka ambaci bayan mu ibrahim da isyaqa da yaquba ulul aidi ma abuta karfi fil ibadati a cikin ibada wa nafsa ma abuta basira fi dini a cikin addini wa fi qira'atin aw wani qira'a wa kur abdana wa ibrahim bayanan lahu wa ma ba'dahu min nake bayan sa adamun ala abdina inna akhlasnahu haqiqa mun tsarkake su bi khalisatin da tsarkakewa hiya zikra zat shine tunanin lahira alakhira ay zakruha wal amalu laha mun kebance su da tunanin lahira da aiki ga lahira wa bi qira'atin bil ilafati bi khalisati zikra dari bil ilafati wa lil bayan wa innahu haqiqa annabi ibrahim da ishaqa da yaquba indana a wurinmu da minal mustafayin suna daga cikin abiban zabi الأخيار ذابوا الحمد لله واذكروا يوسف أنت الحمد لله الحمد لله رب العالمين
akwai akwai a cikin waɗanda suka su dakata waɗanda suka musulunta nan su dan dakata idan idan an yi dan jira a kar makalla wannan tambaya yana cewa ya halasta a dinga tashin masu yin itikafi a wajen da suke zaune ana sa mata suna zama saboda sauraron tafsiri
a'a su masu yi tikafi ba sun zo sauraron tafsiri ba ne masu sauraron tafsiri kuma sun zo sauraron tafsiri ne idan har inda kake zama ya shafi inda masu tafsiri suke zama kai mai itikafi sai ka tashi tun da ba abin da ya kawo ka ba kenan sai ka koma baya ka ci gaba da yin abin da ya kawo ka su kuma su ci gaba da abin da ya kawo su nuna masallacin kowane zarafi ana yi ana yin tafsiri lokacin tafsiri kai kana itikafi a wannan lokacin to abin da yake kewaye da waɗannan sai ka bar musu shine sawaba ka koma gefe da in suka tashi awa biyu ne suka koma inda kake kar makalla wannan yana cewa ya taso daga Nijar ne da ya zo Najeriya shi ya dauki azumi daga can da ya zo Najeriya sai ga nan ba a dauka ba na'am to shi ne ya ce zai sauke azumin shi a lokacin da suka sauke ko ko in nashi ya riga nashi cika zai iya ajewa ne ko ko sai ya bari sun cika na sannan shi ma ya aje ai bai da wata anan wata na Allah ne sai Allah ya bayyana watan yanda aka ga wata a can ya wajabta mashi ya dauka haka nan nan ma sai an ga wata anan zai wajabta mashi ya aji saboda haka ba hujja bane don ya ɗauko daga can watakila mu muna talatin shi yana talatin da ɗaya dole ya tsaya sai an ga watan a nan ba zai ci ba sai dai in ba zai cin shi a wurin shi ya kai talatin to ba dai a sarari ba
aka rautar mutum ne mara lafiya wanda duk shekara baya samun yin azumi amma yana ciyarwa to wani lokaci sai ya kasance bai yi azumin ba kuma allah bai hore mishi abin da zai ciyar ba to lokacin da ya samu mara yaya zai yi zai yi kamar yadda yake ciyarwa ne ko ko ya zai yi idan dai har ciwon ya ci gaba bai samun ciyarwan kuma bai iya yin azumin ba to Allah bai ɗora mashi abin da bai da shi ba amma lokacin da ya zo ya samu ya zama kamar bashi ne akan shi zai biya
a kan matsala sai waɗannan mutane a madadin mutanen kufaina unguwan sarki unguwan madaki unguwan galadima unguwan garke unguwan gabari unguwan fulani da rafin magaji da tudun sarki suna yi wa malam fatan alheri kuma suna roƙon allah ya saka mu da alheri a irin hidiman da yake bada a cikin addinin musulunci a sai kuma mutanen borno da adamawa da yobe da kano da gombe da bauchi su kuma sun aiko suna roƙon malam du'a'in saboda suna cikin fitina na matsali allah ya sauke musu wannan Allah ya alheri kawo mu musulmi sauki duk yadda yake don alfarmar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma wannan mutum da ya kawo ƙur'ani sadaka ya ce yana roƙon malam du'a'i za su jarabawa Allah ya ba shi- Allah na ya ba shi- neko Allah ya ba suna shi- fatan allah ya ba su nasara a kai Allah ya ba su nasara.
Na- alhamdulillah.
Alhamdulillah.
So,
الحمد لله رب العالمين كما لا بد ولا كان لا تم الا دعائك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما سيدنا ولا مكان الذي سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين
a dakata a dakata akwai wanda ya musulunta mutum ɗaya daga cikin zai kama bayani a sadara